بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نفرت لطفا جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت انس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك واربط نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفذة الساكرين وفتنة الحس القادرين ودقيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau lahadi 18 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanca Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da yi mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai haram ma ya ja mana aya ta ashirin da shida a wannan sura mai tarin albarka wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce da yawa daga cikin mala'iku da suke cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a cetansu ba zai amfanar da wayannan yahudawa ko kafirai ko kiristawa da suke garin makka ko ko madina ba wanda wayannan kiristawan ko ƙurayshawa na garin makkan inda su ake magana kenan in ƙurayshawa ne wayanda wayannan gumakan da suke bauta ma suke tunanin wai in an je lahira wai gumakan za su kakkare musu Allah ya ce to la tuguni shafa'atum shay'a mala'iku ma da suke sararin samaniya ko suke sararin sammai la tuguni shafa'atuhum shay'a shetansu ba zai iya amfanar da dukkanin wani wanda bai musulunta ba kai su ma mala'ikun in za su yi ceto illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan in Allah subhanahu wata'ala yayi izini ne wa yarda sannan kuma ya yarda a ceci wani din ba za ka zo ka ce za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala fashi ba ka ce da wane da wane dole su je aljanna Allah ya ce ni ba mun haka an lura ko Allah subhanahu wa ta'ala a suratul saba yana cewa wala tanfa'u shafa'atu illa liman azina babu wanda ceto zai amfane shi sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala in yayi izinin ayi ceton sanan shine ceto zai amfane malam ya ce fa'iza kana haza fi haƙƙin mala'ikacin muƙarrabi wannan idan ya zamanto a haƙƙin mala'iku wa'inda yake makusanta Allah ne la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna an ce cetonsu ba zai amfanar da wani ba sai in Allah subhanahu wata'ala ya nufa to ya tunanin ka ga wa'inda yake gumaka ne kuma fi tunanin cewa wai mutanen ƙureshawa kenan fi tunanin cewa wai gumaka za su taimake su Allah ya ce ba zai yi jiya aran ma yayi yunkuri zai karanta wannan aya har ma ya karanta in bai kuskure sai muka ce a mu tsaya dai tilla wannan ayan akwai wata turka-turka a nan wasu na ganin ceto ba gaskiya ba ne ko ba gaskiya ba haka wasu ke gani wasu na ganin ceto ba gaskiya ba ne sai muka ce to tun da wannan gaban akwai wannan ishu ɗin a ciki to ya kamata mu ƙara warwarewa wancan layin shekarun baya ko shekarar baya da nake kirta tsogo bara mun yi magana akan ceto a wancan wurin to nan ma bana za mu yi shi ba don komai ba don ƙara wayar ma da al'umma kai ne mu ba muna cewa mun iya ba ne Allah ya hana mu alfahari ba muna cewa mun iya ba ne amma mun ɗan lalleka dai wasu wurare abubuwan da muka ga zai amfani al'umma sai mu tanadan musu mu zo musu da shi duk lokacin da karatu ya zo sai a bijiro musu sai kallon ikon Allah ko ba haka ba to su kenan idan ya zama haka sai mu ce ayan ta ce wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shine matsala kan ceto din menene ceto malam yace ceto shine shiganka tsakiya ga wani don jawo masa amfani ko ko kuɗe masa abin da ka iya cutar da shi ka zamanto kai ne a tsakiya ɗan abu ka zama kai ne intermediate ai duk wanda zai zama ya cece ka ai kaga shine zai tsaya a tsakiya ko idan yan sanda sun kama mutum ai ana neman mai beli me mahallin mai beli yanzu ceto yana ina ne yana farko ko yana ƙarshe ko yana tsakiya shi yana tsakiya ne ko to shi ne yin ceto yana tsakiya ne shi zai kalla wannan sai ya gaya mu wannan ko in ya ji na wannan ya roƙi wannan ko ba haka ba to wannan shi ne aka ce alhikimatu min shafa menene hikima a cikin sanya abin da yake da alaka da ceto Allah subhanahu wataala malamai suka ce hikiman da ke ciki shine min hikmiha takrimullah ta'ala lishafi'i shine girmama Allah subhanahu wataala ga wayanda aka ba su dama su yi ceton ko duk wanda zai shiga tsakiya ya ceci wani to ka san ko yana da kima ne ko ba haka ba yan sanda sun kama ka in aka kira wani yan sanar na ganin ka da hula ba suka ce wannan malam ne ba abin da za a samu tafi malam ko ba ta ba amma ana kirawo ka ga alhaji audu ne sai su tabbatar cewa za a ja kaya a nan ko to kaga ashe wanda zai yi ceto din wani kima ne Allah subhanahu wata'ala yake nufin bayyana wa al'umma ta wannan mutumin ko tilla ai ga mutane a unguwan dai akalla misali mutum ya yi laifi yan sanda sun kama shi a unguwansu akalla za a iya samun mutane sun kai goma amma ba kira kowa ba ya je wurin yan sanda ya ba su haƙuri ko ya nemi belinsa sai kai ka rike kai ka fi wa'ancan sauran mutane guda taran da ke wannan layin tun da ba a ce ma kowa ba sai kai da Allah mu je ka sa baki wurin jami'an tsaro wanan nan da ya yi laifi ba mun ce bai yi laifi ba amma muna neman belinsa alhakin kawo shi ranar da kuke bukata yana wuya na ko wani abu makamanci sai malam ya ce wa raf'u shanihim da kuma ɗaukaka darajarsu ala ru'usul ashhad yawmal qiyama da ɗaukaka darajarsu a gaban mutane ko a idanuwan mutane a ranar lahira wa ifadatu karamillahi da kuma kwararo da karamci na Allah subhanahu wata'ala wa afuhu da rangwamansa alal mashfu'u lahu akan wanda za a ceta din shi mai laifin kenan nukuda na biyu gaba na biyu nau'uka type nau'ukan ceto ceto an kasa shi zuwa gida biyu akwai shafa'a fi duniya akwai ceto a duniya shine dan sanda ya kama wani ana neman yaya za a yi a ce to shikenan a je wurin malam garba malam garba ya sa baki a je ai wannan ceto ne a duniya akwai ceto na biyu shine wanda yake bilahira an gane wannan to na farko ceto a duniya shine malam yake cewa ayar da Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha duk wanda yayi ceto ceto kyakkyawa to zai zamanto yana da rabanta a ranar zai zamanto yana da rabanta wa man yashfa shafa'atan sayyi'a wanda yayi ceto kan mugun abu to zai zamanto shi ma yana da zunubi akan wannan abin da yi ceto mashru'a ceton da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta yallati ya tarattabu alaiha qada'u hawa'ijin nasi al-mashru'a ita ce abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta domin biya wa wasu daga cikin al'umomi bukatunsu wanda suke da rauni kai kana da ƙarfi Imam Bukhari da Imam Muslim sun kawo a cikin wanda daga cikin hadisan da suka ruwaito ta da isnadin su har zuwa kan Abu Musa al-Ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza ja'ahu sa'il idan mai tambaya ya zo masa ko mai roko ya zo masa aw talabat ilayhi hajatun ko ko aka nemi wani biyan bukata a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko wurin wani wanda manzon Allah yana zaune sai ya ce ishfa'u ku ce shi wannan mutumin tu'jaru Allah zai ba ku lada mutum ya zo yana neman taimako a nan duniya kenan ko kaga muna kan kashi na farko ne mutum ya zo yana neman taimako yana neman agaji manzon Allah yana zauna a cikin mutane aka ce haka sai manzon Allah ya ce ma al'umman da suke tare da shi ishfa'u ku taimake shi ku cece shi tu'jaru Allah zai ba ku lada wa yaqdillahu ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama masha Allah Allah subhanahu wataala kuma zai gudanar da abin da ya so ta harshen manzansa in wannan ceton da kuka yi an ba ku ladan ku tun a nan duniya ma manzon Allah zai faɗa abinda kuka yi an karɓa kuma an ba ku gidan aljanna an lura ko wayin imam bukhari da isnadinsa kai tsaye zuwa abdullahi bin abbas yake cewa akwai wani mutum ana kiran shi suna mijin barira kana abdan shi bawa ne yuqalu lahu mugisu ana ce masa sunansa mugisu abdullahi bin abbas yake cewa ka anni anzuru ilayya tufa khalfaha yace ni kaman ina kallon sa ma san da yake kewayawa yake bin bayan wannan matan nasa shi bawa ne matan nan nashi ya ce aka yi auren da aka yi aure da je kaman za ta jure cewa ta aure bawa ita ɗani an gane wannan kaman za ta jure to amma zuciya cewa ta aure bawa kaza kai daga baya dai sai ganin ba za ta yi auren shi ba sai tana neman a kashe auren shi kuma wannan mujis din Allah ya zuba mai ƙaunarta da soyayyarta a cikin zuciyarsa. Binta yake yi ba yadda ka san bindi. Shi na Abdullahi bin Abbas ya ce, kamar ni ina kallon shi lokacin da yake binta a baya a baya a baya yana roƙonta wacce ki so ni mana, wacce ki so ni don Allah. Kacci ce a kashe auren nan. Haka, Abdullahi bin Abbas yake cewa kamar ni ina kallon sa. Ga hawaye kuka haka yake cewa ko ga hawaye yana zuba har zuwa ga kemanyansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani haka Abdullahi bin Abbas yake hakaito mana wa dumu'uhu tasilu ala lihiyatihi hawaye yana kwararowa a kemanyansa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Abdullahi dan Abbas ya Abbas yace ya Abbas ala ta'jabu min hubbi mugisin barira shin yanzu irin soyayyen nan da mugisi yake ma wannan bariran wannan matan nashi abin nan bai baka mamaki wa min bugudi barira mugisan da kuma yadda ita wannan matan take kinsa wannan abin bai baka mamaki kaga da yanzu ne sai a ce asiri ta mai ko ba haka bane yanzu a ganni ina bin matana ba zan yi misali da wani ba kada wani ya fara kuka eh kwai da malam hamza a eh yau ka gani ko kwai da alaran ma da aran ma ya shirya ba ya ce ai din misali kawai sai a ganni ina bin matana ina roƙonta ina kuka ina cewa dan Allah ta so ni kar a kashe wannan auren wani zai ce asiri ta mu to wannan ba wani maganan asiri amma yana binta yana roƙonta don Allah ta so shi dan Allah kar ta kashe auren nan manzo Allah ya ce wannan abin baya baka mamaki ya Abbas ya sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abbas ya ce kwarai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce laura ja'ati ya ce barira da dai kin ƙara duba lamarin wannan bawan Allah irin wannan kauna da soyayya da yake miki nan qala ta ce ya rasulullah ce ya manzon Allah ta'murni umurni kake mun in dawo da shi in ci gaba da soyayyar sa ko ko dai shawara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana ashfa'u ni ina kamun kafa ne neman ceton shi nake nema ne ai qala sai shi to ya rasulullah la hajata li fihi mun da wani bukatuwan shi kuma yanzu ba zan iya jurewa ba ni ina ɗa shi yana bawa ba zan iya jure ma wannan ba zan iya jurewa ba domin abin cike tsoro shine kar ya zo ya zamanto yaran da za su haifa ya zamanto wannan mai gidan wannan mugis din ya kwace su ka san hadarin auren bawa kenan idan ka auri baiwa mace duk yaran da ka haifa da ita to na wannan mai gidan baiwan ne haka nan shi ma bawan nan idan ya je ya aura ya duk yaran da suka haifa mai gidan shi zai ya kwace su ne ce da kai da abin da ka mallaka ai dinnawa ne yara kuma ba uba suke bi ba a musulunci ko ba haka saboda haka in ya kwace ai kaga ya ja mata likita likita yaran kuma su ma za a iya siyar da su saboda haka da dai kaman ta jure kai na gaba ta ce kai wannan sai mai imani da karfi kana ji kana kallo yaranka a kwashe a je a siyar saboda mijinka bawa ne ta ce gaskiya ita ba za ta iya manzan Allah ya sa baki ce manzan Allah in dai umarni kake bani to zan dawo da shi misali ta ba umarni ba ne ina kamun kaba ne ta ce manzan Allah ba ni da bukatan bawa kuma a kashe auren kawai a kashe auren wannan shine ceto a duniya kaga mun faɗa kuma ga na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan kes ɗin barira ko to sai na biyu wanda shine dama ake turka-turka ɗin ai a ce an je lahira wani zai yi ceto ko ba haka ba malaman musulunci gaba ɗaya sun yadda cewa akwai ceto a ranar lahira sai dai wannan ceton ya kasu kashi biyu ne akwai ceto wanda yake tabbatacce ne akwai ceton da ba tabbatacce ba ne an gane wannan ko to za mu fara da ceton da yake tabbatacce ne aka ce a shafa'atul musbita al-maqbula hiya shafa'atul lati asbata Allah ta'ala fi kitabil aziz ceto wanda yake tabbatacce shine ceton da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi a cikin littafinsa wanda yake shine alqur'ani wannan kuma ceton khasatan bi ahli tauhidi an kebance shi ne da waɗanda suke kadaita Allah kafin mu matsa taki ɗaya a wannan wurin ka tambaye kanka kana daga cikin masu kadaita Allah ka ji an san da zuciyarka ta bata me ta ce ta ce e to tana maka bishara cewa kana daga cikin wanda Allah zai ba ceto ranar lahira ga dai malamai suka faɗa yi ko wahiya khasatun ita wannan ceton musbita bil kitabi wa sunna keɓantacciya ne bi ahalin tauhidi da waɗanda suke kaɗaita Allah shi za sai muka ce a tsaya tukunna a nan wurin saboda mutane su rika fahimtar yadda addini yake kana daga cikin masu kadaita Allah Allah shi kadai ne abun bauta eh kana cikin su to aka ce kana cikin wanda za a bace to ranar lahira menene wahala nan ko ba haka ah to mu je aya na farko qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa ya yi ceto ranar lahira in ba da izinin Allah ba, akwai wanda ya isa ne? Babu wanda ya isa iya yin ceto sai da izinin Allah, wanda shi Allah nan ya alamu ma bai na aidihim wa ma kalfahu, ya san abin da yake gabansu, ya san abin da yake bayansu, wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi wa'inda kuma su wa'annan halittu ɗin musamman ma ɗan adam da aljani ba su keɓance komai ba daga ilimin Allah ma'ana ba su san komai ba daga cikin ilimin Allah illa bi masha sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da kai duk iliminka to ka tabbatar wani abu ne daga cikin ilimin Allah Allah ya ce gashi nan kawai kai ko 1 2 3 ne ba zuwa 10 kaka ca wannan ilimin nasara ne aka ca shi ma nau'i ne daga cikin ilimin Allah ya sanar da kai ana gane wannan wasiya kursiyu samawati wal ard kursiyu ko kursiyu na Allah subhanahu wataala to tafi girman sammai bakwai da kuma kasai bakwai wannan duniyar da kake gani ai mun yi kwanaki a nan wurin da za a wurga ta a sama ta ɗaya muka ce za ta zama kamar gero ne a filin ƙwallo ba an san filin ƙwallon can ba ko ko da ke na gama ce za a gini a wurin yanzu ana mai to sai mu koma wancan sabon nasu sai ka ɗauki gero kwara ɗaya ka sa a abin nan taku gwafa ka harba shi a tsakiyar filin nan za ka hango shi to wannan duniyan haka take idan aka wurga ta a sama ta ɗaya sai ta zama kamar wannan geran a wancan filin kwallon kaga ya ɓace kenan kai da ka harba ma an ce ka je ka nemo shi ba za ka gan shi ba ko in kuma akwai wanda yake ganin zai iya gani gobe mu je da shi Allah har kyauta ma mu bashi dubu hamsin fa za ka gwada ai ba ai za mu sa alama a namu za mu sa alama ana muka sani ko ka sa wani a cu sai mun sa alama za mu daga alama mu ce to ka gana mu sai mu ce wa harba da kanka ya tsaya a tsakiyar filin ka je ka nemo shi ka gani in za a gani to haka sama ta biyu da za a wurga sama ta ɗaya a ciki haka za ta zamanto kamar wannan geran to duka wa'annan samman duk girman nan nasu da kake gani na ta karuwa da za a ɗauke su a wurga su a wannan kursiyo haka su ma za su zama kaman gero a filin kwallo. To ka gama, ashe kursiyin ba a kan sama take ba kenan. Ko? Ba zan yawan kun gane abin da ake karatu. Ka san shi karatu daban karantawa daban. Fahimtar ainihin saƙon ma daban. To kursiyin kawai an ce ta fi ƙarfin sammai bakwai. Da za a wurga su a cikin kursiyin su sammai bakwai ɗin. da kasai bakwai ɗin sai su koma kaman gero a filin kwallo to wannan kursiyun a sama take kenan kaga dai inda babu sama ne wannan ko to shi kanshi wannan kursiyun da za a wurga shi akan al'arshin kuma shi ma sai ya tsace bat kamar geron na cikin filin kwallo wai a saman nan suke kuwa to a ina ne sai ka ce inda Allah ya sani ko to amma akan yi magana da mutane saboda hankalinsu ya mene ya iya ɗauka ko shi yasa ko a Isra'ila mirajin sai aka ce maka bayan an wuce sama ta bakwai an zo sirratul muntaha daga nan mala'ika jibril shi ma ya tsaya sai aka dosa wurin da babu sama ai haka ake cewa aka je wurin da babu sama babu ƙasa ba gabas ba yamma babu kudu ba arewa sai wa sai zati na Allah sai iko na Allah dan duk abin da zaka tunani to an wuce shi ko saman bakwan an ce in an wurga ta a cikin kursiyin ma za ta zamanto kaman gero ne to yaya kenan zaka yi kace wai kuma wai ana cikin saman ne to sai dai kace ana gaban sama ko an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana karatun dai a hankali ko kuma ana dan fahimta kaɗan kaɗan in usulubin bai yi ba mu ƙara canza wani yanda karatun zai rika tafiya kowa muna son ya rika fahimta duk wanda ya zo nan wurin muna fatan ya fahimta ne babu burgewa ka zo wurin sauraron karatu ka tashi baka fahimci komai ba babu fa'ida shi yasa ake bin abun a daki daki ba gaggawa muke yi ba to a wannan ayan da ta zo a cikin suratul baqara aya ta 255 ta yi nuni ne cewa akwai ceto, Allah kuma zai ba da ceton da izinin sani. sai mu je aya ta biyu suratul anbiya'i aya ta 28 Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala yashfa'una illa liman irtabi wa hum min khashyatihi mushrikuna Allah ya ce babu wanda zai iya yin ceto ranar lahira ba wanda kuma za a ceta ranar lahira illa liman irtabi sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda yayi shetan kuma ya yarda a ceci wanda Allah yake so an gane wannan kenan idan aka kalla wayannan ayoyi guda biyu da muka karanta babu ayoyin da suke nufin za a yi ma Allah karba karba ne ranar lahira an gane wannan aya na uku ita ne ta zuwa cikin suratul qaha aya ta 109 inda Allah subhanahu wataala yake cewa yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla Allah ya ce yawma idin a wannan rana da ake kiranta da suna ranar tashin kiyama la tanfa'u shafa'atu babu wani wanda ceto zai iya amfanin sa illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah madaukakin sarki yayi masa izini wa radiya lahu qawla aka yarda masa ma ya iya yin magana a to ana cikin wannan cirko cirkon shekara dubu hamsin mutane na tsaye yau in ka je gida kai kokari ka dan tsaya na awa biyu a ɗakinka kaka motsa ka ga yaya na'am awa ɗaya ma sai an yi da gaske ko kama yi na ga yan agaji duk suna yi wasu sun saba suna gana ganin wasu jami'an tsaro ma an sun tsaya a tsaye haka sai ga suna gawan ɗari za su kibe Allah ya fi ko yawwa Allah ya fi to ka suranta shi ba wai awa ɗaya ba ba awa biyu za a yi a lahira ba, shekara dubu hamsin ana tsaye, ga rana an karkato ta malam, aka ce da za ka ɗaga hannunka haka, to za ka taɓa ranar ranar lahira. Kwakwalen mutane na tafarfasa, gumi na ketowa. A lokacin ne za ka iya cewa Allah ga wani can barin cece shi? Zai yi? Ai, ba zai yi ba. lokacin kai ma kana neman ceto ne to shine bayan shekara dubu hamsin din nan ana cikin wannan yanayin gumi ya zamanto kamar ruwa gwargwadon laifinka gwargwadon yadda wannan gumin zai tsaya wayanda ba su da laifi sai ka ga yadda ka san ka taka silibas ka ga kasanka ba komai ke wani yana da ɗan zunubi zunubi sai ga ruwan gumin ya kawo daidai idan sawunsa wani yana da zunubin sai ga ya kawo ƙauransa wani yana da zunubin sai ga ya kawo gwiwansa wani yana da zunubin sai ga ya kawo cibiyarsa wani yana da zunubin sai ga ya kawo kirjinsa wani yana da zunubin sai ga yana mai linzami ma'ana wannan gumin da wannan shine ayyukan yana kokarin ya shanye shi sai ga mutum yana haka sai ka rika sai ya rika dan yin haka in ya tsaya haka sai ya shige mai baki to wani zunubin nasa over wannan gumin ya shanye shi to ana cin wannan yanayin ne sai a fara roƙon annabawa cewa da Allah a roƙi Allah ya ma mutane hisabi to shine kake ji za a je wurin annabi Adamu a je wurin annabi Nuhu a je wurin annabi Ibrahim, haka za a yi ta zuwa wurin annabawa har zuwa kan annabi Isa. Dukkanin annabawan nan kowa yana faɗan nashi uzurin. Annabi Adamu zai ce, in yau ba zan iya zuwa roƙi Allah ba, domin ina gudun kan na je, ni ma Allah ya ce, ah, ba kai ba ne muka ce karkaci ganyen bishiyan nan ko wannan fruit ɗin a cikin gidan aljanna ka je ka ci? to yau kai ma za a maka hisabi ya ce da Allah ka ku ɗauko mana wannan aikin ku je wurin annabi nuhu ana zuwa wurin annabi nuhu sai annabi nuhu ya ce wai wai wai wai wai wai wai wai ni da na yi addu'a aka halakar da duniya yanzu idan Allah ya ce to za a min hisabi akan kowane rai da aka halakar fa na yaya da Allah ku rufa min asiri ku ce gaba to haka za a yi ta zuwa wurin annabawa a yi ta zuwa har a zo wurin annabi Musa nan Musa ya ce kai kun tuna na zo raba fada na zo raba fada wani mutum ya dan kawo min giggiwa na dan mai dan naushi guda daya sai ya mutu to yanzu aka ce za mun hisabi akan na kashe rai ba a wannan rana ta kiyama ya zan yi nima yace ku je wurin annabi Isa ana zuwa wurin annabi Isa sai annabi Isa ya ce ai wannan aikin ba wanda zai iya shi sai annabi Muhammadu babu wanda zai iya wannan aikin sai annabi Muhammadu ana zuwa wurin annabi Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa kalmar ta shahararriyar nan ana laha ni nake da wannan ranan kamar da lisanul hal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ne yana cewa ai na tsaya ne ina ganin yadda za su yi wayancan da kuke zuwa wurin nasu za su iya ana laha ni nake da wannan ranan haka manzon Allah ya faɗa ana laha ni nake da ita sai ya je ya roki Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya tausaya wa halittu sai a zo a fara magana na hisabi to a wannan ranan kai zaka ce wai wani ga wani can ai ba zai yi ba to idan an wuce wannan rikita rikitan mutum ya shiga aljanna to a lokacin ne zai fara tunawa akwai dan lami mun yi zaman mutunci da shi ban ganshi a aljanna ba sai ya ce ma Allah subhanahu wataala Allah ina neman ceton wani aboki na ne mutumin kirki ne to amma gashi anan kuma ba ma tare to idan Allah subhanahu wataala ya yadda sai a ce kawai je ka ciro shi ba wai je ka ce wa mala'iku su fito da shi ba je ka ciro shi da ka zo gidan wuta mala'iku Allah ya ce a ciro Ibrahim ki shiga ka ciro shi ka ciro shi ce Allah ya bani belin ka sai ka wuce an gane wannan to shine malam yake gaya maka sai wanda Allah ya yarda zai iya yin ceton sanan zai sanan wanda za sannan aka ma bashi daman ma ya faɗa dan lami yake so a ceton mai wa radiya lahu qawla an yadda ya iya yin magana kai a wannan ranan ai ta kanka kake yi wane ne ya kawo wannan zancen da muka faɗa yanzu na wannan karkasuwan ceton an faɗa wannan a littafin da ake kiransa suna fathul majid sharhi ne na kitabut tauhid kitabut tauhid kuma babban littafi ne a mazhaba na yan izala ana gane magana da nake kowa ya san kitabut tauhid to babban littafi ne babu wani littafin tauhidi da yan izala ake ji da shi kamar wannan littafin na Fathul Majid to a cikin littafin ne aka kawo wannan mu maka kawo muku kuma ku karanta ku shi ba wai a littafin Shehu Ahmad Tijani ko a wani a duk ba wannan bane Fathul Majid ya tabbatar za a yi ceto amma wane ne zai yi ceto wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda zai yi ceto zai yi wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda ana gane da tsarin yake to shikenan mun gama da littafin Fathul Majid za mu je mataki na gaba shi wannan ceton yana da sharadi sai ka saurara ka ji kai da kake zaune da zai mun tambaya sharadi na farko ko da zai mun tambaya cewa ceto ga ahalin tauhidi ne ga masu ta Allah ne ka tabbatar kana cikin masu ta Allah an ce za ka yi ceto kawai ko ba haka muka ce ba tun kai ma kana ta Allah nan ko to za mu je na biyu ga wasu suka ce to sharadi yana da sharda ne kwara uku na farko al-islamu shi wanda zai yi cetan ya zamanto musulmi ne wanda za a ceta ya zamanto musulmi ne tambaye kanka kai menene a kakai gaggawa ka tambaye zuciyanka a natse yau ba karatun gaggawa bane in ya kama ma gobe mu ci gaba da karatun da ni a shirye nake zan yi ba gaggawa muke yi ba za mu bi shi daki daki kowane gaba yanzu dai an ce mai kadaita Allah shine zai iya yin ceto a lahira to an ce yanzu to ma akwai sharada na ceto sharadin shine ka zamanto musulmi to sai muka ce mu tsaya tukunna kafin a wuce kai da zaka ceci wani aka ce sai ka zama musulmi to ka tambaye zuciyanka a hankali yanzu kai musulmi ne ka ji mai zuciyarka za ta ce to shikenan wani ya ba mu an san abin da zuciyar ta gaya masa kai musulmi ne to congratulation ka ci sharadi na farko a lahira akwai wani wanda kake so ka ceta wanda ba musulmi ba sai ka tambaye zuciyanka me zuciyarka ta ce babu to wa kake so ka ceta to kaga sharadi na farko ya cika wanda zai yi ceto ya zama musulmi wanda za a ceta ya zama mene ka yadda yanzu kai dai ka samu sharadi guda biyu wanda an je lahira kai ma kana sa ran wasu wanda suka yi laifi Allah ya saka cece su za mu je sharadi na biyu mu gani kana cikin wannan ko baka a ciki sharadi na biyu aka ce ridallah yardan Allah subhanahu wata'ala an shafi'i wal mashfu'ula yardan Allah Allah ya yadda akan ka cewa za ka yi ceto din sannan ya yadda za a ceci wani din to wannan kaga sai an je lahira ne to amma yaqinin mu da Allah shine ba ma tunani ba ma fata a je lahira Allah subhanahu wataala ya ce bai yarda mu ceci wani ba ba ma wannan fatan muna fata yadda muke bin Allah muke son Allah nan in mun je mun ce ma Allah Allah akwai wasu mun san su a duniya Allah ya ce ku je ku ciro su muna fatan haka muna fatan haka to kaga wannan shine sharadin da yake a kulla wannan shi ya za a gane shi sai an je lahira kyakkyawan zatanka da kyakkyawan fatanka wurin Allah shi ake fata ya afku ranar lahira in ka nuna ma Allah ka ce Allah ina neman izini in ceciwa ne muna fata Allah ya ce to an yadda ka cece shi shikenan magana ya kare ayoyi da suke magana akan wannan shine wannan na wannan suran da muke ciki wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ayan take cewa mala'iku da yawa da suke cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a cetonsu ba zai amfanar da waɗanda suka ƙi yin imani da Allah ba. Daga la'ayoyin fa suna magana akan wanda ya ƙi yin imani da Allah shine ceto ba zai je kansa ba ba. Ba kai musulmi ba, ba wanda za ka ceta musulmi ba. Ayan tana magana akan kafiran Makka, waɗanda suka yi ta yi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama isgilanci da wulaƙanci. am ta'muruhum ahlamuhum bi am yaquluna taqawwala bal la yu'minu falyatu biha duk ko ba haka muka karanto a baya ba menene ayoyin suke cewa am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manu وما وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا ذك وإن أكان كافرين فأكي مغانا sai aka ce to su wayannan kafiran wa kam min malakin fis samawa afara'aytumul lata wal uzza ai wannan kuma tana magana kan afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatul ukra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dize in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a fa'arid amman tawalle an zikrina da musulmai ake yi dan Allah da musulmai ake wayannan ayoyin fa'ari an manta walle an manta walla dan wadi mun iya ba da hausin da warshin din mun iya ba wai haka bane kawai ba muna alfahari bane fa'ari an manta walle an zikirina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya zalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa alamu بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أفرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى duka fa shine ana magana kan kafirai sai Allah subhanahu wataala ya ce ki su suna zaton wayannan lata da uzza da manatan nan wai za su iya ceton su ranar lahira sai Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati mala'iku ma da yawa da suke cikin sammai bakwai la tughni shafa'atuhum shay'a cetonsu ba zai amfanar da su da komai ba. Ceton mala'ikun ba zai amfanar da wayannan kafiran ba, ba musulmi ake magana ba. Sai kawai wani ya ɗauko wannan ayoyin sai ya jingina wa musulmai. Akwai adalci a nan? Ai, babu adalci. Shi da maganar da muke yi, wa kamin malakin fi samawa talatin da nisa ba ta musu, illa min ba da an yazan Allah liman ya sha'u wa yarda. a wani ayan Allah subhanahu wataala ya ce kaga kenan illa min ba'di an yazana Allah sai bayan Allah subhanahu wataala ya yi izini wa yarda Allah ya so liman ya sha'u ga wanda ya so Allah ya yarda ga wanda ya so ya yi ceto sannan za a yi ceton a wani ayan suratul anbiya'i Allah subhanahu wataala ya ce wala yashfa'una ba za su yi ceto ba illa liman irfada sai ga wanda Allah subhanahu wataala ya yarda a cece su wa hum min khashyatihi mushfiquna sharadi na uku shine iznullah iznin Allah subhanahu wataala bi shafa'a da ai ceton idan ka nuna ka ce Allah ina neman ceton abokina ɗan lami to sai in Allah ya yadda ya ce e ni ubangijinka na yadda ka je gidan wuta ka ciro abokinka ɗan lami to shine amma ko da ka ce ma Allah subhanahu wataala ina da aboki a gidan wuta sai Allah subhanahu wataala ya ce ban yadda a cece shi ba za ka iya zuwa to wannan abu ne wanda yake a fili ai ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana shine a wannan Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul bakara aya ta 255 yake cewa man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa ya iya yin ceto a ranar lahira in ba da izinin Allah ba wane ne kaga babu a wani ayan suratul yunus aya ta uku Allah subhanahu wataala ce waye ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani wanda zai yi ceto a ranar lahira sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa izini. To, a wannan wurin ne za ka ga wasu suna, suna, suna ɓatanci ga ‘yan ɗariƙa, sai a ce, wai, wai Shehu Ahmad Tijjani ya ce in an je lahira, wai zai sa mutanen shi a ajihu, shi sa ma na sa babban malamalin yau. wai wai wai wai a lahira wai Shehu Ahmad Tijjani wai zai zo da wata babban malin malin sai ya rika ɗiban mutanen shi yana sawa a jihu saboda iskanci da aka tambaya wai wane ne ya faɗa wai saka ce wai wani mawaki ne ba Shehu Ahmad Tijjani ya faɗa wai wani mawaki ne yake yaban Shehu Ahmad Tijjani ya faɗa wannan to in mawaki ya faɗa wannan ya zama to hujja kan Shehu Ahmad Tijjani tsakani da Allah duk bisharorin da Shehu Ahmad Tijjani yayi cewa wanda yake bin ɗariƙarsa ba zai shiga wuta ba da yaddan Allah subhanahu wataala sai ya ce maka ma al'amni min makrillah kuma me yasa Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake da ƙarfin yaƙini akan waɗanda suke bin tafarkinsa ba za su shiga wuta ba saboda nassoshi da ya karanta yayi ta'ammuli da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ce astaghfirullah Allah me zai masa zunubansa zai yafe masa zunubansa ko to kai baka daina yin istighfarin ba tilla kai ka san dama kai kana yin kuskure ko manzon Allah ya ce dukkanin ƴaƴan adam masu yin kuskure ne mafi alherin masu yin kuskure sune wane attawabina sune masu tuba kaga kenan kana cikin mafiya alheri dan adam da safe za ka yi istighfari ɗari da yamma ka yi istighfari ɗari ɗari a wazifa ka yi istighfari talatin ba Allah bane ya ce faƙul tustaghfiru rabbakum innahu kana gaffara ka ce musu su roki ubangijin su gabara ubangijin su zai yabe musu to dama me ke kai mutum wuta ne ba laifi bane to yanzu ka ce astaghfirullah kuma Allah ya ce ya gafarta din sai a ce ba za ka shiga aljannan ba yaƙini ne shehu Ahmad Tijanin yake da shi cewa tun da Allah nan ya faɗa ɗalibai na ba so ɗaya suke cewa astaghfirullah din ba sai sun faɗa so 230 kullun Allah ke da kullun sai sun yi in ma baka yi ba a cikin lokaci aka ce ana bin ka bashi sai ka rama to yaƙini nan nashi sai ya zama damuwa kuma abu na biyu la ilaha illallah aka ce wannan la ilaha illallah ita ce mafi alherin zikiri abdalul zikiri la ilaha illallah mafi alherin zikiri haka manzon Allah ya faɗa shine ka ce la ilaha illallah manzon Allah ɗayan hadisin da ka haddace yake cewa abdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah mafi alherin zikiri ko mafi alherin abinda na faɗa da annabawan da suka zo kafin ni suke faɗa shine la ilaha illallah yadda kaga haka haka yazo a nassan babu Muhammad Rasulullah ka san wani wai in yare yana maka waya zai ce wani irin zikiri ne za ta ce la ilaha illallah ba za ta ce Muhammad Rasulullah ba sai ka ce haka manzon Allah ya faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to ita wannan la ilaha illallah falalanta da darajarta ai baya musuntuwa kuma ai ko baya musuntuwa ita ce kalma kwara ɗaya wanda duk zunubin mutum in ya faɗe ta sai a yabe masa a ce ya zama musulmi idan an zo za a shiga musulunci ne yake cewa la ilaha illallah wancan ashharu din da kake gani testifying ne kawai kana shaidawa ne kuma bayan ka ce ka shaida din sai ka faɗe ta la ilaha illallah da za ka zo ka ce ashhadu allahu ka musulunta sai ka ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ita ce kalma kwara ɗaya wanda da ita ake shiga musulunci to kai ka faɗe ta ita ce kalma kwara ɗaya wanda aka ce da za ka zo lahira da zunubi Allah subhanahu wata'ala ya karɓi la ilaha illallah da ka taɓa faɗa a duniya kwara ɗaya a ɗaura a kan mizaninka aka ce la ilaha illallah kwara ɗaya nan duk za ta rinjaye zunubinka don Allah wannan malamin da yake da wannan ɗaliban sai ya ji ɗaliban shi za su je wuta kai za kai za ka ji wannan kai ne malamin nan ka karanta ne ka gani manzon Allah ne ya faɗa sai ka ce ma ɗaliban ka za su je wuta bayan ka ce su yi wannan abin da kai kana da tabbaci manzon Allah ya faɗa a sagigul bukhari sai ka ce kai ɗaliban ka za su je wuta bayan bishara ne manzon Allah ya maka saboda haka yaƙini ne shi yake da shi sai abu na uku salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to Allah ma gaba ɗaya ba shi da wani aiki sai ma annabin salati shi da kansa ya faɗa wannan ba wai jawahirul ma'ani ba shi da kansa ne ya faɗa ko ka san shi Allah yana so yayi aiki ba wani wahala kunni ko fa yakunu sai ya zama kun fa yakunu kun fa yakunu shikenan an gama to amma aikin nan na yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati ba ce mai kul ba shi ko da yaushe yi yake yake inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi yace lallai shi Allah shine ma'anan inna allaha yace lallai shi Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi da mala'ikunsa suna yi wa annabin nan annabi Muhammad salati sai Allah yayi kira wanda in dai kai ba mumini ba ne ba za ka ansa ba sai ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi annabin nan kuma salati tunda ni da mala'ikuna ba mu da wani aiki sai yi annabin nan salati kai ma idan ka yi imani da Allah zamto cikin masu yi annabin salati sai wannan malamin shehu Ahmad Tijani sai ya ce to ku dalibai na ku yi ta yi annabi salati da safe kai ɗari da yamma kai ɗari a cikin wazifa kai hamsin. To wannan salatin ƙwara ɗaya idan ka yi, Allah ya ce zai maka goma. Idan ka yi goma aka ce za a maka ɗari, in kai ɗari aka ce za a maka dubu, in ka yi dubu an ce a maka bishara da gidan aljanna. Wannan malamin makarantawa ya yi, sai ya ce ma ɗaliban shi su yi, sai ɗaliban nan suna yi, sai kuma ya ji ɗaliban shi za su je wuta? saboda haka yake da yaƙini sai ka gaje yana ce ma ɗaliban nashi duk wanda ya mutu a ɗariƙa to ba zai je wuta ba saboda ai zunubi ne zai kai ka wuta to kana ta istighfari Allah yana yafewa ka yi zunubi an jima an kafin ka kwanta bacci ka yi istighfari an yabe in ma baka yi ba ka kwanta bacci ka ta bacci da safe ka tashi za ka yi istighfari da rana cikin abubuwan mu'amalanka ka yi ka yi sabo kafin yamma rana ta faɗi ka ƙara yin istighfari wannan malamin sai ya ji ɗaliban shi za su je wuta? To shi yasa duk lokacin da ya ma ɗaliban shi bishara da gidan aljanna sai ya ce musu ma'al'admi min makayalla. Duk wannan abin da kuka ga na faɗa muku idan fa mutum bai amince wa makru na Allah ba. Menene makru na Allah? Shi ne mutum ya ji cewa tun da yana yin wannan shi kuma dole ne sai ya shiga aljanna. Shi ne shawa mutum shi a shi Allah ba a masa haka ba a masa haka to yanzu akwai laifin shawa mata jana nan dan yana da yaqini akan abin da manzansa ya gaya ko abin da ya karanta wannan sahihul bukarin da kake gani da sahihul muslim da wayannan sahihu sitta din gaba daya cewa matajani ya haddace su ne fa shi ba wai ya dauko littafi ya bude bane حدثنا واني حدثنا واني an wani an wani an abi huraira kala kala rasul a shi ba haka bane duka ya haddace su akai ba shawa mata yani ba fa ko dalibinsa shehu ibrahim yaz ya haddace su ba shehu ibrahim ba almajirin shehu ibrahim Sheikh Maula Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini ya haddace wayannan sahihul bukhari muslim zuwa ne duk ya haddace su ba shi ba ɗalibinsa farfesa ibrahim ahmad makari ka faɗa da babban murya ya haddace wayannan sahawu sita ɗin to akwai abin da ba su karanta ba kenan yanzu cewa ake yi idan akwai amirul hadisi a duniya ma'ana mafi sanin ilimin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a faɗin duniya gaba ɗaya babu kaman maula sharif ibrahim salih al-husaini malamin farfesa ibrahim ahmad makari babu shi kwanakin baya ne wasu yanki zala suke cewa ba shi bane a dai afirka sun yadda a afirka babu malamin hadisi kaman sheikh sharif ibrahim salih al-husaini sai aka ce to a'a wane ne a duniyan su faɗe shi har yau an kasa faɗan wanda yake shine babba a ilimin hadisi yanzu tula an ce wane ne sun ce a ba shi bane to an ce to wane ne wa kana ganin yadda larabawa suke ladabi da biyayya a gaban wannan maula sharif ibrahim salih ana jira kawai ya faɗi hadisi ana ɗauka haba da Allah to wannan duk abin da kake gani malaman nan na ɗariƙa sun karanta wannan ba muna cewa ba a samun bara gurbi a cikin mutanen ɗariƙa ba ne ba abin da muke ƙoƙarin faɗa ba kenan a'a ai a cikin kowane gida akan samu wayanda yake ba kan karantarwan suke ba ko ba haka ba ko yanzu a izala ba ana samun wayanda suke jingina kansu ga izala masu ce su yan boko haramun ne ko ko ba a samu su yan izala sun yadda nasu ne ai ba su yadda ba to yaya za ka tsara kana ta bata ma kanka lokaci a ko ina akan dan samu wayannan dan damuwa damuwa amma hakikanin dan darika ba za ka je ka tarar da shi da irin wannan damuwan ba ko duk wani abu wanda zaka siffanto ko ka ruwaito a zuciyanka za ka ga hakikanin yan darikan ba sa wannan abu ko a ce ga dan darika ya sha giya hakikanin dan darika ba za ka ga ya sha giya ba tunda kai ka rayu da babanka ka taba ganin babanka ya sha giya ne babanka ba dan darika bane ko da ko kai yanzu kana izala kai za ka fara wannan shaidan cewa babanka ya yi ɗariƙa tun da yake ɗariƙa ba ka taɓa ganin ya sha giya ba babanka ya yi ɗariƙa kafin ya rasu ba ka taɓa ganin ya je ya yi zina ba to sai kuma ka yi mai ‘yan ɗariƙa kuɗin goro ka ce duka ‘yan ta'adda ne Allah dai ya yafe mana mu ƙarasa kafin dare ya yi anwa'u shafa'a al-musbita haram ma ya ce lokaci yayi in tsaya ko ba kai magana ba wa'anda za su yi ceto a ranar lahira su wane ne sai ka kara zama ka gani in kana cikin su na ɗaya wa'anda za su yi ceto akwai annabawa annabawa za su yi ceto dama wannan babu jayayya ko shi ma yana jayayyan ne na'am to an yana jayayya sai sai shi ma sa mai kujera yaya malam to shikenan dan na ganshi da mari don kwalle kwalle ne to shikenan Allah ya bi mana aka ce boyin da za su yi ceto a ranar lahira akwai annabawa wannan dama abu ne sananne wannan ko ba a rigima a wannan akwai mala'iku za su yi ceto wannan kowa ya san wannan to akwai mumini zai yi ceto to sai mu ƙara tsayawa tambaye kanka kai mumini ne ko ko dan ta'adda ne kai kai mana kai mumini ne ko dan ta'adda ne to wani ya gyara mu ya ce kai mumini ne ko ko mummuna ne Allah ya je mana to idan kai mumini ne aka ce to kai ma za ka yi ceto na uku na hudu Allah subhanahu wata'ala zai yi ceto shi ma ga hadisin Imam Muslim wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya qulu ya qulu Allah azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yana faɗa ranar lahira shafa'atil mala'ika Allah ya ce mala'iku sun yi nasu ceton wa shafa'an nabiyuna annabawa ko annabawa su ma sun yi nasu ceton ya ce wa shafa'al mu'minuna muminai su ma sun yi nasu ceton walam yabqa illa arhamur rahimina babu wanda ya rage yanzu bai yi nashi ceton ba sai wanda ya fi kowa jin tausayin masu tausayi shine wane Allah to daga nan fa fa yaqbilu qablatan minan nadi sai Allah subhanahu wataala ya ce ai wawaso a gidan wuta kawai ayi ɗiban karen mahaukaciya kawai duk wanda aka ɗibo shi kawai a sa shi aljanna ni na faɗa manzon Allah ya faɗa to fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattun sai mutanen da ba su taba yin aikin zunubi ba wayanda ba su taba yin aiki ba su ma Allah ba su taba yin aikin wani alheri ba Allah ya fitar da su da wannan ina ganin za mu tsayar da karatunmu haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين